أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركم دوانا لوكتي بركم دسادوا أولا rana ta alhamis sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba ali salatu wassalam wasu daidai da ashirin da ɗaya ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan darasi namu na tafsirin alkurani mai girma wannan shine zaman mu na goma sha biyu kuma idan ba a manta ba jiya muna cikin suratu tauba daidai kan aya ta ashirin da tara daga nan kuma muka tsaya yanzu insha Allah za mu tashi zuwa abin da ya sawaka Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأموالهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله الله سبحانه وتعالى يا جاهن كلن مؤمني cewa lallai su yaƙi waɗanda suka kafirta daga cikin waɗanda aka ba wa littafi wato yahudawa kenan da nasara saboda kasancewar su kafirai ne waɗanda sun isa haramta wa kansu abinda Allah ya haramta musu a cikin littafin nasu sannan kuma ba sa yin addini na gaskiya kamar yadda Allah ya umarci su saboda me saboda suna bin littafin nasu daidai yadda abin yake da za su ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuwa duk da cewa sun yi iya bakin kokarin su wajen shafewa da kankarewa duk wata sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ke cikin at-taura da linjila to amma har ya zuwa yanzu nan akwai ayoyi a cikin book of deuteronomy a cikin old testament na bible wanda suna danganta shi zuwa ga cewa shine at-taura din da kuma wasu abubuwa har ila yau da suka da suka rabu a cikin ainihin shi wannan sabon alƙawari wato new testament duka dai na bible din da kuma ainihin ma Talmud wanda ke hannun su Yahudawa din akwai littafi da suke kira shi Talmud wanda sun ce tun zamanin Annabi Musa alayhi salam akwai shi kamar ragowa ne na At-Taura sun ya bakin kokarin su wajen shafewa sufofin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma har yanzu nan akwai sannan akwai Songs of David wanda suke kiran shi Psalms Psalms to shi ma a ciki akwai verses waɗanda suke magana duka akan manzala sallallahu alaihi wasallam a wasu guraren ma dai an ambace shi ma da sunan shi misali kamar irin su book of isaiah da sauransu da irin su book of deuteronomy da numbers da sauran dai abubuwa haka da yawa to amma sun yi bakin kokarin su wajen shafewa amma har yanzu nan akwai sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam to sun isi ba da gaskiya da shi dan haka su shi yasa ubangiji kira su annan cewa sun riga sun kafirta to bayan ubangiji ya ya yi wannan umarnin yace har sai sun ba da jizya alhali suna kaskantattu sai kuma Allah ya bi bayan wannan da cewa sai Allah ya bayan wannan da faɗar halayensu wanda saboda wannan ɗin suka kafarta. Allah ya ce, wa ƙalatul Yahudu Uzairu ibn Allah, a hafsu suna karanta wa ƙalatul Yahudu Uzairu ibn Allah suna yin wato a talwini a wurin, wa ƙalatul Yahudu Uzairu ibn Allah. Mu kuma a warshu da sauran wasu ruwayoyi da dama ana karanta Uzairu ibn Allah, ana yin bamba kawai shi kenan a wuce. wato yahudawa suna cewa uzairu ayi dan Allah ne dalilin wannan fadar tasu kuma shine kamar yadda anan imamu sawi ya fada ya ce abin da ya faru shine shine wannan bawan Allah uzairu ɗaya ne daga cikin bayan Allah tsarkaka kamar yadda a sirna abdullahi dan abbas ya fada shi uzairu ya kasance yana cikin yahudawa kuma bawan Allah ne salihu kuma a lokacin nan tun littafin autaura yana tare da sannan bayan a taura din akwai wannan tabutu din nan wani sunduki haka wanda a cikin shi Allah ya magana cikin suratul baqara game da shi a fi sakinatun min rabbikum baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmilu bil malaika to wannan tabutun yana nan tare da su to ana nan ana nan sai su kasance sun batar da ita ta taura din sun daina yin aiki da yi sun koma aiki da sarransu shi kenan sai Allah ya ta da wani bawan Allah da ya cikin sarakuna ya zama ya yaƙi su da ya yaƙi su sai ya zama ya ribace su an ɗebe malaman nasu su zama bayi an tafi da su can sannan kuma matayensu su ma haka wasu daga cikin duka aka tafi da su ya zama dai gaba ɗaya an wargaza musu lissafi shi sai Allah ya ɗauke shi kansa wannan tabu ɗin ya zama baya tare da su wanda kuma yana tare da su din kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara fi sikratin min rabbikum a cikin shi akwai nutsuwa gare ku daga ubangiji to saboda duk sanda suka yi yaki inda yana tare da su su yi tawassuli da shi Allah yana ba su nasara to Allah ya dauke musu wannan din sannan kuma sai Allah ya mantar da su ita kanta a taura din da daban a taura da suke da shi su wancan malaman su kaɗai suka santa kuma an ɗebe su ba su nan sannan kuma waɗanda suka ɗan haddace wani abu daga ciki sai Allah ya mantar da su ita in sha biyu daga cikin kirazansu da shi wannan a uzairu sai ya zauna yana ta addu'a yana ta ƙanƙan da kai ga ubangiji domin neman cewa Allah ya dawo musu da attaura domin a samu abin da za a riƙa yi hukunci da shi ya zama shirya gare su to yana tsakanin wannan wata rana ya kasance yana mai yin sallah yana mai ƙanƙan da kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai wani haske ya sako gare shi daga sama to wannan hasken sai ya shiga bakin sai ya shiga cikin shi ta hanyar bi ta bakinsa to shi kenan sai gaba ɗaya ya ji duk wani abin da ya sani na asaura ya dawo gare shi to da haka sai ya sa aka sanar a cikin gaba ɗaya mutanen yahudawa din gari gari aka sanar cewa ya ku mutane ku taho Allah ya dawo da asaura amma ta hanyar uzairu wasu na cewa annabi ne shi wasu na cewa ba annabi ba ne shi kenan sai suka rataye da shi yana mai karantar da su a taura din suka zauna a haka har zuwa dai wani lokaci to daga baya kuma sai shi kansa ma ta rutu Allah ya dawo musu da shi Allah ya sake sauko musu da shi bayan da an ɗauke shi daga gare su to yayin da suka ga wannan tabutun shi ma Allah ya dawo musu da shi a ciki dama akwai ainihin ita kanta a taura ɗin Allah na a tauran tun zamanin annabi Musa akwai su da suka ɗauko wannan suka gwada da wanda shi wannan Uzairu ya karantar da su da suka duba sai suka ga daidai da daidai ne kalma da kalma babu bata babu ƙari babu rigi to daga nan shi sai suka cewa ai Allah bai bashi wannan basirar ba sai dan ya zama shi ɗa ne na Allah to shine anan Allah yake faɗar dalilin kafircinsu Allah ya ce wa ƙaratul yahudu uzairu ibn Allah dalilin kin suka ce ai shi dan Allah ne subhanallahi amma yashriku to su kuma nasara kamar da Allah ya faɗa nan yace wa qaratun nasara law fi hubullah su kuma nasara wato kristoci da suka ce ai annabi isa alayhi salam dan Allah ne kamar yadda aka sani su nasara wato kristoci sun kasance mutane ne dullal batattu kawai aka suke su ba su da wani ilimi ba sa wani bincike babu komai kawai sai bata da kuma yarda da tatsuniyoyi ainihin abin da ya faru shi annabi isa alayhi salam a mahaifiyar shi kowa ya sani na na maryamu mutumiyar kirki ce hatta su kan suna fara su a yahudawa din Allah ya sa ya zo ta dalilinta ruhi ne na Allah da ya jefa a jikinta nan da nan sai gashi ta haife shi wasu malaman tarihi ma sun ce a rana daya ta samu cikin shi kuma rannan din ta haife shi wasu kuma sun ce a ya zauna a cikin ta gwargwadon yadda kowane jariri yake zama a cikin mahaifiyar shi to bayan an haife shi a ran da ta haife shi sai ta taho da shi zuwa gare su ta zo suka faɗa abin da suka faɗa din nan fa a sharar ilaihi sai ta yi nuni zuwa gare shi ƙaro kai fa nukalin man kana fil mahari sabiya sun ce da za mu yi magana da wanda ke cikin tsimman goyo jariri shikenan sai ya fara magana gare su yana cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidayya wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya والسلام عليه يوم ولدت ويوم اموت ويوم ويوم ابعث حيا har zuwa dai ƙarshen magana da ya musu to shi kenan da ya yi wannan maganar aka ce tun daga nan bai sake yin magana ba kuma sai bayan da ya isa sanda zai maganar sannan ya ci gaba da magana to bayan ya girma ya samu kamar shekara kusan kamar talatin sai Allah kuma ya bashi annabci ya fara shiga sako da lungu yana yin wa'azi gare su domin abin da suka sani na attaura shi kuma yana ƙara tabbatar musu da wannan ɗin sannan kuma yana ƙara harata musu abubuwa wanda da a cikin attaura haramun ne yana ƙara sauƙa musu su hukunci wanda da a cikin attaura suna da zafi ƙwarai to shi kenan wasu daga cikin su ƴan ƙalilin sun suka ba da gaskiya da shi wasu kuma ba su ba da gaskiya da shi ba to ana nan ana nan sai suka haɗa kai su malaman yahudawa ɗin sai suka haɗa kai da gwamnatin mulki wanda ta mamaye su a lokacin nan suna ƙarƙashin mulkin daular rum sai suka haɗa baki da irin wayannan din akan cewa ga wani nan yana nema ya zo ya musu tawaye sau na haka kawai a kashe shi dama kuncin wanda ya yi tawaye shine a gice shi a rataye shi akan kuros a kashe shi wata irin mutuwa ce aka ta wulaƙanci to da suka yi niyyar wannan din shi kuma sai ya yi addu'a ya roƙi Allah da haka sai Allah ya sauko da girgije daga sama sai aka tafi da shi ya zama ya yi sama yanzu aka yana can a sama a sama ta uku da yana jin ko ta hudu annabi idris ne a sama ta hudu shi annabi isa alaihi salam yana sama ta uku to yana nan yanzu haka sai can dab da tashin alkiyama zai dawo an ce zai zauna tsawon shekara bakwai har ma zai aure har ya haihu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisai wanda suna nan imamun nawawi a cikin littafin sariyar salihina a can babi na kusa da na ƙarshe wato babul mansurati wal mulai ya kawo wa'annan hadisan na labarin zuwan annabi isa alayhi salam da dai abubuwan da za su faru to a lokacin akwai ɗaya daga cikin sahabban shi annabi isa din yana da hawariyawa wato zababbu ne daga cikin mutanensa mutum goma sha biyu waɗanda su ne kamar zababbun shi kamar yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai radiyallahu alaihim zababbun nan ashabu badrin da almuhajirun da al'ansar da sauransu da shi kuma yana da alhawariyun kamar yadda Allah ya faɗe su a gurare da dama a cikin alkur'ani ga shi na cikin suratul ma'ida ga shi na cikin suratul saffi duka Allah ya yi magana game da su to wayannan alhawariyun din sai aka samu wani guda ɗaya wanda ya zamto munafiki kamar yadda a labarin su ma a cikin bible din akwai labarin shi ana jin ko Thomas ne ko kuma Judas suke kiran shi sai je ya haɗa kai da wa'ancan masu neman annabi sallallahu alaihi domin su shahadantar da shi da ya haɗa kai da su sai ya dawo nan kuma yana ƙoƙarin yanar annabi sallallahu alaihi domin ya fita tare da shi ƙofar gida yana fita tare da su yana fita tare da shi shikenan sai su aiwatar da abin da suka ga dama akan shi yace bari shiga gida yanzu zan je in yi wayo in sai da zan yi fito muku da shi suka ce to suka tsaya a ƙofar gida suna jira da ya shiga ciki yana shiga shi kuma san da ya je din dab da zai shiga din shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi sama da shi ya yi sallama da mahaifiyar shi shikenan malaika ya yi sama da shi shi kuma wannan munafiki da ya shigo bai gan shi ba shikenan sai ya koma ya ce musu ai baya nan to ashe sanda ya shiga din ya- domin ya kira shi to sai Allah ya tsibe kamannin annabi Isa alaihi salam sai ya dora mar kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ko a cikin suratul nisa'i wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin shubbiha lahu kamanni ne sai aka ɗebe kamannin annabi Isa din alaihi salam sai aka dora mishi sai aka dora mishi wannan kamannin nashi yana fita yana ce musu ai baya nan suka ce ya baya nan bayan kuma ga ka kai ne shi yana suka kama shi suka bar iya wulaƙanshin da za su yi da nan suka je suka rataye shi tare da wasu 'yan fashi mutum biyu shi kenan suka rataye shi daga ƙarshe suka tsire shi har ila yau ya mutu shi ne aka je kuma aka binne shi to abin da ya faru ya faru shi kenan su kuma a nan almajiransa na gaskiya ɗin suna na akan addinin nasara na gaskiya wanda a cikin wannan addinin nasara akwai sallah akwai azumi a ciki sai dai ba azumi na- na ramadan irin wannan wanda muke yi ba ba sallah ce kuma salloli biyar irin wannan wacce muke yi ma abocin raka'a hudu raka'a biyu raka'a uku kamar irin da yadda muke yin sallolin mu ba sai dai akwai dai abin da ya kama da sallar wanda har yanzu nan akwai waɗanda suke dan kokarin dan kamantawa kaɗan daga cikin orthodox christians wanda suke zaune a habasha har yanzu na akwai waɗanda suna yin abin da ya kama da sallah din waɗanda suke zaune daga cikin kiristocin wanda suke zaune kamar a yankin falastinu su ma har yanzu suna yin wani abu wani abu na ibada wanda yake yin kama da sallah din a cikin akwai ruku'u akwai sujada wanda na ga kamar shekara biyu da suka wuce akwai fasto wani reverend bai rabe wanda dalilin musulunta shi kenan yace mu a nan Najeriya muna zagin masu sallah muna cewa suna yin dunguran banza da muka je can mun je ziyara a Jerusalem sai gashi mu ma muna sallah sai ya ɗauko hotunan su gashi nan gaba ɗaya zaga su yi ruku ba kan sau ne kamar namu ba kawai kowa ne ga sun dai gaba ɗayan su rukucin haka a cikin gurin amma kowa ya yi kamar ruku shi yadda muke yi sannan kuma sai ga su kamar sun yi sujada haka yadda dai musulmai ke yi wanda to shi hakan ya gani sai ya tabbatar cewa duk yadda aka yi annab- a- addinin annabi Muhammadu gaskiya ne ya zo ne domin ya dora daga inda annabi Isa alaihi salam ya tsaya shi kenan sai musulunci shi to su kuma wayannan nasara suna nan suna nan a haka sai suka rabu kashi biyu bayan dan wani lokaci kenan bayan kamar sama da shekara 100 sai aka samu wasu akwai mark akwai luke akwai ah, timothy sai kuma john su hudu ne wayannan su ne suka zauna suka tsara ainihin bible wanda a yanzu kiristoci suke karantawa akwai the gospel according to john the gospel according to timothy the gospel according to mark the go- the gospel according to luke to wayannan guda uku wanda da Hausa shi wannan Luke suna cewa shi Luka Mark suna cewa Marcus shi kuma Timothy sai wannan ah, ɗayan da na faɗa John to shikenan sai suka zauna suka tsara kowane sai ya tsara ga yadda Annabi Isa alaihi salam ya rayu ga yadda yayi yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi ma wancan sai ya tsara nashi shi ma wancan sai ya tsara nashi shi ma wancan sai ya tsara nashi to amma kuma kowanne in ka ɗauko ka haɗa sai ga a inda wancan yake cewa an yi abu kaza guda talatin wancan kuma sai ya ce guda uku akai shi kuma wancan sai ya ce a ba a mayi ba misali kamar inda inda suka ce an binne shi an an binne shi sai bayan kwana uku ya tashi to wannan ɗaya daga cikin su ya ruwaito cewa ai wata mata ce wai Mary Magdalene ta zo wajen sai ta tarar inda aka sa shi kabarin ba tonawa aka yi ba kamar wani kogo ne haka aka sa gawar a shi sai sai aka sa babban dutse aka tushe gurin ta zo gurin sai ta ga gun a buɗe sai kuma ta ga wani mala'ika a zaune guda ɗaya ɗayan shi kuma sai ya rubuta cewa wasu mata ne guda uku suka zo gurin suna zuwa su suka ga wasu mazaje guda uku da fararen tufafi su zo sun buɗe gurin sai suka ga babu kowa shi kuma ɗayan sai shi ai babu ma wanda ya zo gurin kawai haka gundi ya kasance sai ya zama dai kowane abin da yake faɗa dai daban-daban daban to da tun daga nan su kansu kiristocin masu hankali da cikinsu suke fahimtar cewa da yadda aka yi wannan abin ƙarya ne ba yadda za a yi ya zamto in abin gaske ne kuma sun suna ɗaukar wani a matsayin zancen Allah ne ya za a yi Allah ya ce yayi guda 30 a can nan kuma yayi guda uku nan kuma yace guda uku yayi can kuma yace ma bai yi ba kaga ba zai ba zai yi wai zama Allah ne zai ya faɗi can kaza ya can kaza can kaza daban-daban ba Allah baya haka to daga nan sa cikin wannan rudanin kuma bayan kamar shekara 200 sai sai aka sami wasu daga cikin daular rom wani sarki ana kiran shi constantine constantine sai ya tashi yaƙi da addinin kirista yana karkashewa kiristocin na gaske mabiya addinin annabi isa alaihi salam yana karkashe su da gaske sosai to akwai wani ana kiran shi paul shi kuma kamar wakili ne na wancan sarkin babban soja ne na shi sai ga yayi kisan yayi kisan har ya gaji da kisan sai ce kai bari dai ya bullo da wata dabara sai ce abin da zai yi shine gara ya shigo cikin mutanen nan ya lalata tunaninsu shikenan kawai rannan sai ya ji ainihin babbar majami'a ta wayannan mutanen ka suna kamar yadda kullum malaman suke faɗa su yahudawa suna da ilimi amma nasara kiristoci ba su da ilimi kawai shirme suke bi sai ya zo ya ce musu shi ne wa ne wani mai karkashe mu ya ce ayyau na zo ne a matsayin mai tuba ku karbe ni ya ce ayi ina cikin tafiya ne kawai sai na ga na faɗi na faɗi na su ma buɗe ido da zan yi kawai ya ce sai na ga ubangijin yesu almasihu shi kenan daga nan sai ya fara gaya musu ai yesu ya ce mar kaza ai ya ce mar yanzu yanzu ya zama mai hidima ga wannan addinin nasa daga nan shikenan sai ya fara ƙara musu abubuwa sai da ya rubuta littattafai suna nan yanzu a cikin New Testament na Bible irin su Revelation irin su Book of Corinthians irin su littattafai dai daban-daban da wajen guda 32 ya rubuta a cikin Bible sai ya ƙara a ciki to shi kuma sarkin na wancan lokacin Constantine wanda shine emperor na ƙasar Rome na daular Rome shi kuma a wancan lokacin wato yana da gumakansa da yake bautawa gumakan nan nashi a tsarin gumakan akwai uba akwai ɗa sannan kuma akwai uwa to wayannan guda uku su ne suke haɗuwa sai su zama shine su ne abin bautarsa to saboda haka sai ya yi nufin yanzu tunda kiristocin nan addinin na kirista yana ci bari ya dawo da shi ya zama shine addinin daularsa gaba ɗaya bayan da ya kasance yana kashe su to amma ya gaji da kisan saboda haka yanzu bai dawo ya mai da shi addinin daular shi amma sai dai dole sai an yi wa abin kuskurima sai dai a shigomar da shi ma nashi ra'ayin na gumakan shi uku wanda uku cikin daya sai dai a shigo da wannan cikin addinin kirista an yadda za a shigo da wannan to zai daina kashe su kuma zai mai da wannan addinin kirista shi ya zama shine addinin daular shi ya zauna suke wannan yarjejeniyar da manya-manyan priest da reverend reverend na wannan lokacin shi ke nasi ne sai suka mai da addinin kirista ya zama haka a yanzu halin da muke ciki ya rayu ne a wajejen shekara 300 bayan wucewar annabi isa alayhi salam to daga nan ne aka fara wannan trinity sai ya zamto Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki annabi isa shi ma Allah ne malaika jibril ma Allah ne sannan Allah ma Allah ne uku nan su ne Allah kaji yanzu ka tambayi kirista Allah guda nawa zai ce maka ɗaya ne Yesu fa wane ne Yesu almasihu zai ce maka a shi ne Allah mana ce a to waye aiko shi ya zo duniya ce Allah ne ya aiko shi to shirme ne kawai tsabar shirme saboda to su kamar da Allah ya faɗi su a cikin alkurani ko a cikin fatiha ma Allah ya ce ghairil maghdubi alaihim wal dallin to al maghdubi alaihim din nan su ne yahudawa wanda su sun san gaskiya amma sun isbi saboda su da iliminsu suka bata su yahudawa shi sai ya zama Allah ya yi fushi da su ya yi nufin azaba gare su da su kuma wayannan abbaluna su ne batattu wato nasara kenan su kawai jahilai ne to da addinin addinin kiristanci ba a tambaya ba a tambaya da abin kawai da fasu ya faɗa shi kenan dole haka za ka yarda da shi ba da ma ka tambaya me yasa abu kaza yayi kaza me yasa abu kaza yayi kaza kuma sai suka mai da addinin sai ya zamto wato addini ne kawai na takarda akwai shi kawai a takarda a iya coci ake yin addini kaga misali haramcin yin zina haramcin yin ƙarya haramcin yin sata da hukuncin wanda duk yi sata duk wannan akwai shi a cikin bible haramcin zina da hukuncin duk wanda yayi zina amar kaza akwai shi a cikin bible a yanzu nan akwai shi a cikin bible to amma ba duk ba sa aiki da shi ba kawai a yanzu abin da suka dauka shine abin da shi wancan Paul ya kawo musu shine in ka yarda cewa Yesu almasihu dan Allah ne kuma ya mutu ne domin ya ceci zunubinka to shi yana kawo kaje kai komai ba komai na sutura har ila sutura ma har sutura har sutura alarma akwai shi a cikin bible din cewa ga yadda suturar namiji ya kamata ya zama ga yadda suturar mace ya kamata ya zama wallahi duk wannan akwai shi a cikin bible to amma matsalar shine ba sa bi za ga a yanzu na ga wani fasto kwanakin baya yana yin magana yana cewa da root da amina za su je su yi digiri a university su karanci darasi iri ɗaya to amma idan ka zo cikin gari za ka ga amina a cikin lullubanta da cikakkiyar sutura tana yawo cikin mutunci amma idan ka ga mace rabin jikinta a waje duk wani gu mai tudu a jikinta ya bayyana ƙarara gashi nan kawai yace to wannan zaka ga kirista ce yace to wannan me yasa aka bar ainihin koyarwar addini aka koma yin wasu abubuwa kuma daban dan adam ainihin sa bada dan adam tsarara yake tafiya da yawa kabilu akwai wannan da tsarara suke tafiya sai wayewa ta zo da kuma addini sai zama ana sanya sutura da kuma shikenan wai wayewar ce ta ƙara ta take ƙara yawa take ƙara yawa don wadan adam yake ganin cewa zaman shi cikin sutura ma yanzu rashin wayewa ne kuma sai ya zamto kai namiji shikenan sai ka sa dan gajeren wando kai dan bal ne sai ka sa riga da ka dan ta wuce cibiyarka sai ka fito ta tsakiyar gidanku in gidanku ma babban gida ne da matan yayinka da matan kannanka da matan babanka haka za su ninka da dan gajeren wando da riga da ka dan ta wuce cibiyarka sai ka zo ka wuce ta gaban su wannan fa dan bal kenan shi kuma dan gaye shi ma sai aka nuna masa shi ma ya sa daman daman daman mai riga aka da damamman wanda wani wanda kai kanka in ka kalle shi a jikin yaro sai ka rika mamakin da yaya ma ya cusa kafa shi mata cikin wannan wanda sai ga wando siriri ita ma mace sai aka koya mata irin wannan din ta bayyana da duk wani gome tudu a jikinta sannan sikel za a sa sai ya zama gwiwar ta ma tana waje to abin babu tsari babu dadi sai zama gaba ɗaya sun kauce daga kan koyarwar addini tun daga lokacin da annabi isa alaihi salam ya fara bayyanar da mu'jizozi waɗanda Allah ya bayyanar da su a hannunsa to tun daga nan suka fara rike in kai wannan fa ba fa annabi bane wasu ke cewa kai Allah ne wasu ke cewa a'a ba Allah bane sai dai dan Allah ne tunda ai an haife shi ne iya uwa ce gare shi duk yadda aka yi dan Allah ne da su kuma dama akwai akwai abin da ake kira Greek mythology saboda shi addinin Kirista farko farko wayannan Rumawan su suka fara mamayar addini to su kuma rumawa a wannan lokacin akwai yaren girka wanda su girka mutane ne masu ilimi suna da ilimi sosai irin ilimin medicine psychology physiatry da zai sauran ilimai waɗanda har yanzu nan abokanci ana karanta su to shikenan su rumawa suna so su koyi wannan ilimin nasu sai suka mai da yaren girka ya zama shine yaren gaba ɗaya daular to shikenan sai shi kansa ainihin wayancan rubuce-rubuce da wayancan mutane hudu na farko suka yi kamar yadda na gaya muku sai aka fassara shi zuwa yaren girka da aka fassara shi zuwa yaren girka to sai kuma ila daga girkan sai aka sake mai da shi zuwa yaren latin shine yaren mutanen rum to yanzu duk bible din da ke duniya idan mukamin ka ya kai ya kawo ne sai aka yi ka ga ainihin wancan latin din to ba kowa ne kuma ake barin shi ya ga ainihin wanda aka rubuta shi da rubutun yaren girka din ba to amma har yanzu nan akwai abubuwa da suka ciccire daga cikin bible din dan shi akwai wani wanda kwanan nan nake ganin abin kamar an tono shi ne a kasar Turkiya the book of Barnabas wanda ainihin shi a cikin bible din yake amma sun cire shi wanda a ciki an kawo labarin rayuwar annabi Isa alaihi salam a matsayin cewa mutum ne shi kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah kuma ainihin rubutun kamar an yi shi ne da akan fata haka aka yi shi aka binne a wani gu to a garin tona-tona dai aka samu aka tono abu kuma aka gwada da kwamfuta aka tabbatar cewa na wancan lokaci ne to amma har yanzu nan dai fadar vatican ba ta yadda ma da wannan babaranta na ta karba to sai suka mai da addinin ya zama kamar hanya ce kawai ta samun kuɗi to shine kamar yadda nan Allah subhanahu wataala yake cewa qalatin nasara almasih ibnullah mutanen mutanen mabiya addinin nasara sun suka ce ai annabi isa masih almasihu dan Allah ne almasihu din nan da aka faɗa ma- malamai suka ce saboda dalilai kamar haka wasu ce shi mamsuhun bil- bil baraka cewa an shafe shi ne da albarka yasa ake ce mishi almasihu wasu mun ce ana ce mishi almasihu ne saboda duk abin da ya taba sai abin yayi albarka wasu mun ce a- ana kiran shi ne almasihu saboda duk wanda shi annabi isa alaihi salam din ya taba ko kuma duk wanda ya tabe shi in dai yana da gurguntaka ko makanta sai ya warke Allah ya ce zalika qaulun bi afwahi wannan abin da suke faɗa na cewa wani dan Allah ne wannan wani dan Allah ne zance ne kawai suke yi da bakunan su yudaihuna qaulan ladina kafaru min qabl ko kuma yudahuna kamar yadda mun fi karantawa da warshi suna yin kamanceceniya ne bisa wannan kaulin nasu da irin kaulin waɗanda suka kafirta tun can farko kamar yadda na gaya muku cewa a Greek mythology akwai wannan yanayin na cewa wai akwai uba akwai ɗa akwai kuma matarsa duk gaba ɗaya dukansu kowanne Allah ne wannan Allah ne wannan Allah ne wannan Allah ne to amma an haɗa su gaba ɗaya kuma Allah ne guda duk wanda yake karanta littafai haka na Greek mythology zai ga irin wannan irin su Zeus su Apollo su Uranus su Venus wanda wannan suna aka ɗebo aka sawa planet da aka da ake da suna solar system suna yin kamancicina ne da kauli irin na waɗanda suka kafar sun can farko min aba'im na daga iyayensu taqalidan lahum suna masu yin taqalidi gare su qatalahumullahu Allah sai ya tsine musu kamar da dan Abbas radiyallahu anhu ya faɗa qatalahumullahu Allah ya ce Allah ya tsine musu anna yufaku da ƙaƙa ake karkatar da su ga barin gaskiya alhalin sun san gaskiyar tun farko amma daga daga gangan suka ɓace suka barta ma kiyami dalil tare da cewa ga hujjoji mabayyana an tsayar musu bisa cewa wannan abu da suke yi ba daidai bane su ma kuma duk wanda yayi nisa a cikin addinin nasu sai ya gane cewa addinin musulunci shine gaskiya a yanzu ko da yatsa ko da sharbi baka saka kirge adadin pastor pastor da reverend reverend waɗanda suka bar addinin kirista suka shigo addinin musulunci ba amma zai wahala ka samu musulmi na kirki wanda yana yin addinin yadda ya kamata kuma sai ya bar addinin ya koma nasu zai wahala ka samu musulmi na kirki mai ilimi zai wahala ana samu da yawa a cikinsu zai shigo cikin musulmai da niyyar ya karanci addinin musulunci domin ya samu damar da zai yi wani abu na barna ko ya shusa wasu abubuwa na barna amma wani kuma sai zama dalilin shi na tuba ya shigo addinin musulunci da gaske ranar na ba ku labarin dr thomas bukai na ƙasar faransa to akwai ire-iren shi suna nan da yawa Allah ya sake faɗan halayen nasu da ya ce ita ka zo a habarahu ai sun riƙi malamansu wato su yahudawa kenan wa ruhbanahum da kuma masu yawan ibada daga cikin su wato nasara sun riƙe su a matsayin arbaban min dunillah a matsayin ababen bauta ba Allah ba akwai wani bawan Allah ana kiran shi ajiyu dan hatimu da'i shi ba larabe ne to amma mabiyin addinin nasara lokacin da ya samu labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai hari garin su domin a kira su zuwa ga addinin musulunci sai ya gudu yana bi kasar sham a can yankin akwai kiristoci da yawa to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ina jin lokacin da aka je yakin tabuka ne aka biyo ta nan din aka cinye su da yaki a cikin ribatattun da aka kama akwai kanwar shi uwa ɗaya uba ɗaya aka tawane ta har garin madina ta zo sai take bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita yar gidan hatimu da'i ne hatimu da'i kuma mutum ne sananne a cikin yankin larabawa cewa mutum ne mai yawan karamci mutum ne mai kyauta kyauta ta ban mamaki shi kansa adiyin ma yayi koyi da shi a wasu a wasu abubuwa da yawa domin kaɗan daga cikin karamci shi adiyu din ya taɓa zuwa gidan wani ko da yake tambaye shi ma aka ya ce wai ko ka taba haduwa da wanda ya fika karamci sai ce ina na taba haduwa da wani sau daya aka ce wane ne yace ai na je ne wata ranar dare yayi mu sai na fake a gidan wani balaraban kauye sai yanka rago guda da daddare ya gasa naman ya kawo mu yayi fafesun kan ragon ya kawo mu da ya kawo sai ya ga na ci na kicin kowane nama iya kwakwalwar nake ci shikenan sai na ga ya fita jima haka nan sai ga sake kawo mun kwano rafaffe da kan rago a ciki kafin shin ya sai ga sake kawo mun wani haka na kwana ina cin kan rago yace gari na wayewa sai naga gaba ɗaya ashe garken nashi duk ya yanke mu dama ragunan na- ragunan nashi ba su fi guda talatin da wani abu ba shi duk ya yanke mu ya kawo mun su na duk gidan fice fice in tambaye shi ya haka sai ce ai na ga ka fi son kai ne tunda kai kake so to ni kuma tun daga ragunan nan shi ne sai na ci gaba da yankawa ina ina kawo maka kan kana ci in to ai iya wayannan kake da su ce eh ko iya abin da nake da su kenan kama ai kai ba kona ne bai kamata abin da kake so kuma in hana ka ba yace to ba komai yace biyo ni mu je mu je gari na da kuka je mai ka bashi yace to na dan dai karan kamanta mar yace na bashi raƙumi guda 300 na bashi raguna guda 300 sannan kuma na hada mar da kuɗi ya faɗa da kuɗin da ya bashi sai aka ce to ai karamcin da kamshi ya fi naka sai ce a shi wanda ya mun ya fi nawa domin shi iya abin da ya mallaka kenan a duniya sai ya ɗauka ya bani ya ce ni kuma wannan abin da na bashi ɗan kaɗan ne daga cikin abin da na mallaka amma babansu shi hatimu ɗa'i ɗin in zai je wurin yaƙi ma kan kibiyarsa na na zinari yake yi ya ce saboda koda za mu harbi mutum in bai mutu ba dai in ya je sai da wannan zinaran zai ishe shi ya jinya da idan kuma ya mutu magada sa sami abin da za su raba dukiyar gado ana kibiyar shi ma shi ta zinari ce da ita yake yin harbi saboda karamci kaji shi makiyin sama ba zai bashi ba zai bashi a talauce ba to saboda haka sai ta ce a yi ta yar gidan hatimu da'i ce mazalar sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ya ce mata to ta je ta taho da yayan nata saboda ta nemi alfarma cewa za ta je ta taho da yayin ta ce ta je ta taho da shi ta lallaba shi ya zo ta ce na taho ne daga gun mafi alkhairin mutane maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama ni ya mun karamci ya mun kaza ya mun kaza ta gaggaya mishi karamci irin na maza Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo shi da cross a wuyan shi na zinari annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gashi da yake cewa adiyu ishi addinin naka ma fa na fi ka sanin shi sai ce ya za a yi ku kafi ni sanin addini na ni da nake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi ba kana yin kaza da kaza ba to a cikin addinin naka na nasara wannan abin na daga wannan abin da kake yi haramun ne kuma ga ai kana yi shi ne daga nan kuma shi ne sai ya sallama ya musulunta da da farko da aka ce musulunci sai ce ya zan yi in- in koma addinin musulunci bayan nima akan addini nake annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi to ai ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillahi wal masiha ibn maryam sai ce ai ya rasulullahi ba mu rike su a matsayin ababen bauta ba ba bauta musu muke yi ba sai ce shin idan sun halatta muku abin da Allah ya haramta ba ku yarda da cewa halal ne tunda sun halatta muku yace wallahi muna yi yace idan sun haramta muku abin da Allah ya halatta ba ku yarda ya zama haram akan akan ku yace wallahi muna yi yace to ai wannan din shine bautar shi yasa ala ayi halin kullum muke yin magana akan duk abin da wasu ke yi musamman malaman ƙauye masu ƙoƙarin mayar da bid'a ta zama addini masu ƙoƙarin mayar da abin da yake haram ya koma halal wani ke- kaga mutum ya saki matar shi saki uku amma sai a je a kai musu tauri da buhun hatsi wai akwai aikin da za su yi su gyara auren shi yana sai ya komar da matarsa wai a hakan wai a- an mayar- sun mayar da auren ya ko- ya dawo fresh an rushe sauran igiyoyi to wannan fa duka haramun ne ba daidai bane kuma duk wanda yayi wannan da shi da ya yarda din da kuma kai wanda kai mishi wannan din to gaba ɗaya fa kafirci ne aiki ne na kafirci to naka idan ya zanto kana da malamin da in ya halatta maka haram za ta zama halal abunka ko kuma in ya haramta maka halal za ta zama halal abunka duk da cewa Allah ya haramta to wannan ka mai da shi shi ma ya zama abin bauta kenan gare ka kuma wannan yana jiyo janyo mutum mutuwa babu imani wani masu ya bada mana haka na sun riƙe annabi isa alaihi salam dan maryamu a matsayin shi ma abin bauta ne gare su sai Allah ya ce wa ma umiru ai ba a umarce ba a umarce su ba a cikin attaura da linjila illa li ya'budu ilahan wahida face su bautawa ubangiji abin bauta kwaya ɗaya tal wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma babu abin da ya kama da shi subhanahu ƙudurcewar tsarkaka ta tabbata gare shi amma ya ce ku gabarin abin da suke tarawa da shi wurin bauta yuridu na Allah ya ce duk suna yin wannan ne an yi rufe wani wurin lafi a buwayi wato masu faɗar miyagun maganganu game da addinin musulunci daga kan mushrikan ƙurashawa da sauran kafirai na wannan zamanin da muke ciki masu yankowa abubuwa na ƙarya su faɗa game da addinin musulunci suna yin haka ne suna nufin an yi rufe nuwar Allah bi akwai wato su bishi hasken Allah da bakunansu wanda ƙaryayyakin da ta daga bacinsu wa ya aballahu illa an yutimma nurahu amma Allah ya ki har sai ya cika hasken sa wato har sai ya bayyana da addinin sa walau kare har kafirun koda ko kafiri sun ki haka huwa allazi ansara rasulahu Allah nan ne da ake kiran ku zo ku bauta mishi shi kadai wanda bai haifa ba kuma ba haifar shi aka yi ba ko babu abin da ya kama da shi shine wannan wanda ya aiko da manzansa a shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda ya aiko shi da shari'a wa dinil haqi da kuma addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli domin ya rinjayar da shi ya daga shi bisa dukkan addinai baki daya wadanda suka saba da shi walau kar hal mushrikun ko da mushrikai ba sa su
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب والركبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يقضي عليها في ليل جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين na'am Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi masu daraja yayi kira ne zuwa ga bayansa mu'minai yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka bada gaskiya da Allah da manzonsa inna kaseera min al ahbari war ruhbani ayyuka lalle da yawa daga cikin malaman yahudawa sune al ahbar da kuma ar ruhban wato malaman nasu yawan ibada daga cikin nasara la ya'kuluna amwalan nas bil batil ayyuka lalle suna karbewa suna cinyewa dukiyoyin mutane bil batili da karairai kan risha kamar kamar rashawa fil hukumi a cikin hukunci da kuma abubuwan da suke karba du lahadi yanzu du lahadi yanzu nan mucocin da yake kamar masallacin nan akalla zai dauki mutum sama da dubu to akalla da babu da babu duk lahadi a ba hada kuɗi da yawa ba a haɗa kamar naira dubu ɗari kowannan dubu ɗarin liman za a bawa yanzu kana jin da a ce wani musulmi za a riƙa yin ko da kashi ɗaya cikin goma haka a ce duk sati da masallacin a ce za a haɗa yar dubu goma tsakani da Allah ko ba a ba masallaci ko ba a ba liman ɗin ba ma to in an ba shi ma menene ne to ai shi ne tsakani da Allah yanzu wannan ba zai tallafi rayuwar shi ya ƙara jin daɗi wajen wajen gudanar da harkokin addini ba to hidimar da suke wa addini wallahi ba ma yi hidimar da suke wa malaman su wallahi ba ma yi bari ga maka a yanzu nan ko gogulin ka yi su waye mamallaka private jet a Najeriya duk wanda ya iya yin gogulin da Allah ya duba ya gani private jet a Najeriya guda nawa ne kuma su waye mamallakan su za ka ga wallahi kusan kamar 70% na private jet da muke da shi a Najeriya na fada-fada ne na kiristoci. Private jet na nufin jirgi mai zaman kansa. Jirgi mai zaman kansa. Kamar yadda yanzu yawa alarama kar kuma ka taɓa ni. Eh ta ta sadaka ce ake. wato jirgi na hawa kamar yadda a motoci muna da motocin hawa muna da kuma na private muna da na hawa ke private kenan ko muna da kuma na fasinja ai jirgi ma mafi yawan mu na fasinja muka sani cewa ana hawa aje ina aje maka ko da kuma masu jigila a cikin gida to akwai waɗanda ƙasaitin su ta wuce rika hawa mota ana tukansu wannan sun wuce nan sai dai kawai suna da jirgi wanda yana nan a airport iya amfanin direban su gare su shine ko dai ya je ya musu cefane a kasuwanni ko kuma an za su in za su wata tafiyar ya kai su airport su je jirgin su ne iya su kadai ne a ciki wallahi akwai wanda na gani wani private jet din shi da dangu haka na cin abinci haka da da da guri haka na kwanciya da gadansa da komai da falo da menene menene duka a cikin private jet din shi to akwai wanda kafaita su ta kai haka to masu wato wannan private jet din masu ci a nan Najeriya an ka dauke manya manyan yan kasuwar mu irin su Abdul Samad mai buwa irin su Dangote da yan waɗanda ba a rasa ba bana zaton a nan arewa za a samu mutum goma masu private jet amma mafiya yawa duk mutanen kudu ne kuma mutanen kudin nan mafiya yawa kai gaba ɗaya ma dai kamar kashi saba'in cikin ɗari na masu private jet jirgi mai zaman kansa a nan najeriya to fada-fada ne niki da suci saboda suna yi wa malaman su hidima na tabbatar maka da cewa yanzu kan kai kama da nisa ko da mu ma musulman ba mu nan hausa fulani da muke zaune a nan arewacin najeriya ba da allah duk wanda yake wanda ya taba zuwa ibadan ka tambaye shi inda mutum ne mai addini mai kula da sallah yana zuwa masallaci yana gani ka tambaye shi kaji ibadan abin da ya shigo zuwa jihar Niger garuruwan nufawan nan kaga yadda ake yi yadda suke so yanzu in aka ce an yi sallah an yi da sallah kamar ran juma'a daidai ina daidai sallar liman ya idar da sallah din nan da zai dan juyo ko ya dan yi wani jawabi ko kuma ya wata addu'a haka to wallahi in suni hula za a ajiye kamar hula na ta dan agaji wallahi ta yi kaɗan kamar wani kwano ko kwali za a ajiye kaga mai sadakar 500 ko naira 200 wallahi har kunyar jefa zai Allah sai dai ga manyan manyan kuɗaɗe wani dubu goma zai kawo ya jefa wani dubu ashirin wani rafa guda wallahi zai jefa na gaya maka akwai wani limami na a garuruwan yarbawa nan ne dai ko ogbomosho ko lagos ko ibadan na manta garin da aka gaya mu an biya mar maka ya fi sau goma amma baya zuwa sai ya duba wani a cikin almajiransa sai ya ce wani je ka a rashi ba zai je ba saboda me saboda kar hidimar ranar juma'a ta wuce shi to malam ranar juma'a kasan za a haɗa maka kusan kwata miliyan dubu ɗari biyu da hamsin a wata guda ba za a haɗa maka kamar miliyan guda banda wanda zai zo ya ganka ya kai da shi ya zo ya kawo maka yar dubu ɗari biyar ya ce malam amin addu'a to banda irin wayannan ayo ko ni ne ka biya mun dan dai umra tun na riga na yi hajjin safar Allah ai ba zan je ba ba zan je ba in yi wajen kwana 40 bana na juma'a nawa za a yi kwana 40 juma'a biyar to an dubu ɗari biyu ake samu nawa kenan kamun asarar ta ina ce miliyan guda an to ba zan je ba garan tura malam ibrahim ya je shi ko alarama ba ba zan je ba yau tunda na riga na yi tafarin lan to ka gani to amma mu anan wallahi ba a yi mu anan in kana malami in ka fiye sa sabon shaddodi ma to wallahi yan zakka da suke baka da irbar da kai sai su dena eh warai ko sai su dena masana a ce kana da mota a shikenan kuma da zakkar kuɗi da zakkar amfanin gona shikenan kun yi sallama kwarai da gaske don an mutum in kana malami a ganka a talauce yawa malami kenan mai tsoron Allah a ganka rigarka daban wandonka daban a ga tagiyarka in ka kalli gabas hularka ta kalli yamma ko ta kalli arewa haka yawa to an san cewa gidanka bai sai ci ba yawa haka ake su wani limami fa a irin sallar ashen ɗin ne ni kusan ba ran da za a yi ashen ba a sujira ba a ba kullum aka yi ashirin sai an sujana ba adi a wata unguwa ne yana jin ko katsina ne ko ina ne ko sokutudi ko katsina sai wani babban alhaji haka dattijo ya ce an yi sallama ya ce da allah an tashi ina da akwai mitin a gidana ya ce da alhaji wani da alhaji wani da alhaji wani ina kira ina je muku a gidana aka zo aka tare ya ce to kun ga kuna so a ci gaba da yin sujana ba adin nan kullum aka zo sallah sai an yi sujana ba adi suka ce a ya to wallahi mu tashi ɗaya in ba haka ba ko dan limamin nan namu sai ku shiga wuta je za abin da za a yi liman matansa nawa aka ce ai matansa biyu da yara sun kai wajen guda sha biyar ga ya jikanu ma duka da sauransu aka ce to yanzu abin da za a kai alhaji wani je ka gobe ina so ka sauke min buhun gero guda uku anan ya ce to kai kuma arjuwa nan na son taliya kwali biyar yace to kai kuma wani ka kawo mun shinkafa buhu uku anan yace to yace to ni kuma nan ga dubu ɗari biyu yace abin da zamu yi da wannan shine liman za a kaiwa mana a tun ran da tun da aka kaiwa liman har azumi ya wuce ba a sake zana ba duba abu nan ma ba a sake yi ba ka gani to amma tsakani da Allah sai a bar limamai da malamai na unguwa sai dai kawai sai dai kawai in matarka ta aihu ya je maka hudu ba ko kuma in kaza kaza ta kasa a ce a kai wa malam ya yanka ko matarka tana nakuda a ce a je wajen malam a je mata da naira 50 yayi rubutun nakuda da naira 50 saboda Allah eh ai ya kamata mu rika mu rika gyarawa mutumin mutane suka hakura da uzurrukan suke karantar mana da ƴaƴanmu ya zama muna ɗauke musu wasu abubuwan ba dole bane to amma dai in kai kamar taimakon addini mutum da ya haƙura da kasuwanci zai iya amma ya haƙura ya gara ya zauna ya kula da abin da ya shafi addinin ƴaƴanku da sauransu ai ya kamata kuma kuma ku taimaka mar wajen yadda zai riƙe kansa saboda haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani inna kaseeran min al-ahbari war ruhbani hakika lalle da yawa daga cikin malaman yahudawa da malaman nasara la ya'kuluna amwalan nas bil batil hakika wallahi suna cin dukiyar mutane bil batili da ƙarya ta hanyar ƙarya da ha'inci da zamba suna cinye musu dukiya waya su duna an sabilillah musu a toshe mutane suna tsare mutane daga bin tafarkin Allah shine addinin Allah Allah ya ce wallazina yakunzuna zahaba a hakika waɗannan da ke taskancewa zinari wal fiddata da kuma azurfa wala yunfiquna fi sabilillah amma ba sa ciyar da ita domin ɗaukaka addinin Allah Allah ya ce bashirun bi azabin ali to kai musu bishara to kai gargade su da wata azaba mai radadi za su same su a lahira idan ba su tuba ba na'am sallallahu maulana alazim azim bala mu rasa yin tambayoyi ba ko na'am to bismillah an na'am Allah ya ƙara mana lafiya. Yake mana mutum ne ba shi da hanyar na'am kuma ba lokacin azumi ya zo ba Na'am.
zai yi ba.
na'am Ba kuma ba shi da halin yadda zai siya.
to To malam na bi.
mutum ne ba shi da lafiya ga kuma yanayin azumi ga jinya to yadda zai yi shine ya danganta da yanayin jinyar da ke tare da shi idan jinyar da kamar zazzabi ne ya same shi ko da jinya wanda ana sa ran warkewarta misali sai ya jira duk lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya rama waɗannan azumi idan duk sati zai rika yin azumi ƙwaya uku ma rak ƙwaya uku duk sati kaga na wata gudan ma gaba daya a cikin sati sati goma ƙasa da wata ƙasa da wata uku zai rama- zai rama su na gaba daya ma watan watan Ramadan din sai ya bar azumin kawai ya ci gaba dai da shan maganinsa da kulawa da kansa bayan sallah sai ya rama idan kuma jinya ce wata ta zama chronic ko kuma kamar dattijo ne wanda bayan jinyar ga kuma yanayi na tsufa da girma to k- to Allah ya bashi sauki shi sai a rika ciyarwa din ko ya ciyar ko wani ɗansa ya rika ciyarwa a maimakonsa idan ciyarwar ma a hakan babu dama shikenan sai a ci gaba dai da yin abubuwan da za a iya na ibada kula da sallah kula da ah, ah, karatun alkur'ani da sauran abubuwa dai wanda ya ga zai iya in babu damar ma ciyarwar Allah subhanahu wataala wanda ya dora mana jinyar shine kuma wanda ya sanya wannan hukunce hukunce kuma kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa rai sai gurgudan abinda ya bata ko gurgudan abinda ran zai iya to da tunda ba zai iya ba shikenan Allah subhanahu wataala sai ya yafe mishi eh zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine ash-shari'u to amma a zamanin shi an samu mutumin ma da shi ma irin haka ne ya afkawa iyalinsa da azumi yazo yazo ya ce ya rasulullahi na hallaka ga abin da ya same ni nayi kaza nayi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka je kai azumi 60 sannan ka rama wannan guda ɗaya ce ya rasulullahi in azumin ne ya janyo na aikata wannan ina tsoron a cikin 60 din ma kan in je in sake yin irin wannan din yace to shikenan ka je ka ka ciyar da miskinai mutum sittin shi a yara sallallahu ko kwayar hatsi ba da ita yace to dan tsaya anan ya zauna can sai ga an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wani dabino buhu guda haka ko tumbi yace mishi to ga wannan ka je ka ciyar da mutum sittin mudun nabi daya kowa mutum daya dai sai shi a yara sallallahu duk garin nan ban san wanda ya fi da talauci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi yanzu je ka ka ci kaga bonus kenan yawa zo da haka ala ayi halli shi addinin musulunci addini ne mai sauki idan ya zamto babu yadda za a yi shikenan kawai sai ya bari in Allah ya ba shi damar ciyarwar daga nan har zuwa baɗi duk sanda ya samu damar ciyarwar sai ya ciyar shikenan mudun na ɗaya ne a kowace rana kaga ala ayi halin babban kwano kwano 15 zai ishe shi yawa wallahu a'lam na'am na'am
da ke malam da ya fasa menene hukuncin wanda ya ya rungume matarsa ya ya rungume matarsa a cikinta da ya azumin da ya gari kuma ba ya rasa saboda niyyar sha'awa
yana mai tambaya na tambaya ne akan wanda ya taɓa iyalinsa kuma sai ya zamto jibilin karyewar ita nata azumi to me hukunci shi shi kuma shi ba wai yayi hakan ne da wani da niyyar dan ya karya mata azumin ba to ala ai halin dai shi din yayi ta tuba zuwa ga Allah ita ma kuma daga baya shikenan sai ya dauki nauyin azumin da za ta rama din ya bata abin sahur ya bata abin bude baki shikenan kuma yayi ta tuba dai zuwa ga Allah amma a guji irin wannan shi yasa ma da yawa daga cikin malamai wasu suke sukan daura aure din nan dab da Ramadan to ran daura aure saurayi da budurwa suna farko farkon auren nan akwai abubuwa da yawa wanda shedan zai ta layawa sai zama azumi yana ta kakkarewa kuma da yawa wasu jahilai ne kuma ba sa yin tambaya da sai zama azumin su ya kakkare da yawa daga mijin har matar alhali kuma zo kuma ba za su rama ba kaga akwai matsala in aure ya zo dab da ramadan din gara a bashi ana shan azumi ko ba shekarun sallah ne a daura shi kenan yayi zai zai fi gaskiya bisa shawara amma ba wai hukunci ne ko doka ba in abu ya zo dab da ramadan din in dai saurayi ne da budurwa to a bari a bar shi har sai bayan ramadan din a daura ina ganin kamar zai fi lafiya gare su saboda samu su ibadar su yadda Allah yake so eh wallahu a'lam